بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في دلال مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا رسول الله كفد من يرزقكم وانين يكي أزرشاك من السماوات لذا سمي على مقرى وانين يكي باكو روح والأرض وانين يكي أزرشاك أبايا كساد النبات سنروا قل تشي الله ألاني إن لم يقولوه إن سوب سفد هكذا أي لا جواب غيره باب وتأمسى بايا وانا wa'anna cewa mu au iyyakum ko kuma ku ai ahada da fariqaini dayan jama'un nan guda biyu la ala hudan lalle muna bisa ga shari'a aw fi ralalin ko ko cikin bata mubinin mabayyana bayanin wanda yake ta tasari fil ibhami a cikin fahimta taladdukun wannan tausasawa ne bihun gare su da'in wadda take mai kiransu ilal imani zuwa bayar da gaskiya da Allah قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون na'am idza wutiqu in an datar da su lahu ga wannan wal ka fada la tusaluna kada ku yi tambaya amma a jaramna ga abin da muka aikata a zanabna abin da muka yi na laifi wala nusal mu ma ba mu tambayawa amma ta amaluna ga abin da kuke aikatawa da anna dan cewa mu bari'una masu bara'a muke minkum daga barin qul yajibu وليجمع bainana بيننا ربنا ثم يفتو بيننا بالحق وهو الفتاب العليم Kul ka faɗa ya zama ubaina na rabbuna yau malkiyamati ai ubangijinmu zai gama mu ranar alkiyama sun mai ya fitahu sannan ya hukunci ya hakuma ya hukunci baina na tsakanin mu bil haƙƙi da gaskiya wa ya dahilu lil muhiqqina lil jannata waɗanda suka cancanci gaskiya a sa su gidan aljanna wal mubdilina su ko masu aikin banna annara a sanya su gidan wuta wa huwa al fattahu Allah shine mai budi al hakimu Allah shine gwani mai hikima al alimu kuma shine masani bima ya hukumu bihi ga abin da yake hukunci da shi qul قل أروني الذين ألحقتم به شركاء الله بل هو الله العزيز الحكيم Kol ka faɗa a runiya ku sanar da ni, haya alimuni ku sanar da ni allazi alhaƙatun bihi shuraka'a waɗannan da kuke rufkawa ga abokan tarayya da shi bil ibadata a cikin bauta kalla laysa al'amru kadhalika radawan wannan tsawatarwa ne lahum gare su a na itiqadi shariki a inda suka yi ƙudirin abokin tarayya lahu ga Allah bal ba haka ba huwallahu Allah shine Allah al-azizu wanda yake mabuwayi al-galibu marin jayi ala amrihi bisa ga al'amari ne al-hakimu wanda yake gwani mai hikima fi tadbirihi a cikin gyara halittar shi wala wala halin la halkihi ga halittar shi wala yakuna lahu sharikun ai wani abokin tarayya ba ya zamowa ga Allah fi mulkihi a cikin mulki ne وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا Hmm.
ولكن أكثر الناس لا يعلمون wama arsalanaka ya rasulillahi ba mu aiko ka ba illa ka fatan face ka zama shugaba ne na kowa da komi halin wannan hali ne minan nasu daga mutane ai qaddama an gabatar da shi da ihtimami don gamewa ka zamo shugaba ne lin nasu ga mutane bashiran kana mai bushara da aljanna ay mubashiran kana mai bushara bil jannati da gidan aljanna amma lil mu'mini daga waɗanda suka yi imani wa naziran kuma ka zama mai gargadi ne lil kafirin ga kafirai ay munziran kana mai musu gargadi bil azabi da azabar Allah walakin na akasaran nasi amma kaga mafi yawan mutane ai ku fara makata kafiran makka la ya'lamu na zalika su wasu san haka nan ba wa yaquluna ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين waya kuluna suna cewa mace hazal wa'adu ai da yaushe ne wannan alkawali zai zo bil azabi na sauka azaba in kuntum sadiqina in kun zama masu gaskiya kuke fiye a cikin faɗin wannan magana قل wallakum لكم قل لكم قل لكم يعلم mi'ad yawmin قل لكم ميعاد يوم لا تستاكرون ساعة ولا تستقدمون Ƙul ka faɗa lakum mi'adun akwai alƙawari gare ku yawmin na wani yini la tastahiruna anhu sa'atan wanda ba ku jinkiri ga wannan yini daidai da sa'a ɗaya wala tastaqdimuna alaihi kuma ba za ku gabata ga wannan lokaci ba daidai da sa'a ɗaya wa huwa yawmul qiyamati shine ranar alkiyama وقال الذين كفروا وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين ارتدفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين وقال الذين wakalar lazina kafaru waɗanda suka yi butulci sun faɗa don ahalin makata daga mutanen makka sai suka ce lan nu'mina bi hadha alqur'ani mu kan ba za mu ba da gaskiya da wannan alqur'ani ba wala bil ladzi bayna yadayhi kuma ba za mu yi imani da littafan da suka gabaci alqur'ani ba ai taqaddamahu littafan da suka gabaci zuwan alqur'ani kat tawrati kamar littafin attaura wal injila da injila addallina masu shiryawa ne alal ba'asi bisa ga tashin alkiyama la in karihim lahu saboda su suna musun tashin alkiyama sai suka ce da qur'anin da attaura da injila duk ba su yarda da su ba qala ta'ala sai Allah ya faɗa fihi ma cikin su walau tara ya muhammad ya rasulullahi da zaka gani iz zalimuna sa'ad da waɗannan azzalumai alkafiru na waɗanda suke kafirai mawqufuna sadda za a tsayar da su inda rabbihim wajen ubangijinsu ya raji'u ba'aluhum ila ba'alim qawla sai sashi yana mayan masashe da magana ya kulun lazina stula'ifu waɗannan da suka yi rauni suna faɗa aila atba'u suna masu bi lillazina takabaru ga waɗanda suka yi girman kai a ru'asa su ne shugabannin laula antum wai ba dan ku ba sadarta muna da kuka tsare mu alal imani daga barin bayar da gaskiya lakun na mu'minina wallahi da mun zama mun ba da gaskiya bin nabi da annabi muhammad qala allazina istakbaru قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين
Ƙalar lazina takabaru su ko waɗanda suka yi girman kai sai su faɗa lillazina sul'ifu ga waɗanda suka yi rauni wai shugabannin za su gaya ma mabiya a na hannu sadadanakum shin mu ne muka tsare ku alal huda daga barin shari'a ba da irza akum bayan shari'a ta zo muku la ba mu muka tsare ku ba bal ba haka ba kuntum kun kasance mujrimina ku masu fajirci ne fi an fusu kuma ga kawunanku wa qala وقال allazina الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أنداد ونذروا ندم وعسروا ندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون
وقال الذين استضعفوا waɗannan da suka yi biyayya sai suna faɗi lillazina istakbaru ga waɗanda suka yi girman kai ma'ana shugabannin su bal ba haka ba makarul layli wan nahar kun shirya mana makirci dare da rana ai makaru sun yi makirci fihi ma a cikin su min kuma gare ku bena tare da mu istamuruna na lokacin da kuke mana umarnin cewa anna kafara billahi mabutulce mu Allah wa naj'alu lahu andadan musanya mashi abokan tarayya shuraka'a sune abokan tarayya ma'ana gumunka wa asarru nadamata sai suka zabe nadama ko suka yi farin ciki da nadama hayal fariqani su jama'an nan biyu ala tarkil imani bihi suka ƙi yin imani da Allah lamma wala azaba yayin da suka ga azabar Allah ay akhafa kullun arfiqihi kowanne sai yana ɓoye ma ɗan uwa ne yadda azabar Allah take mahafata ta'ayiri don jin tsoron dariya keta shine ta ayyiri waje alanar adalala mun sanya kokumi fiya a nakin lazina kafaru ga wayayen waɗannan da suka yi butulci nara a cikin wuta hal ma ya zauna ai bai zama ana yi masa sakayya ba jaza'an illa jaza'a ma kanu ya maluna sai sakamakon abin da suka zama suna aikatawa fi duniya a zaman sananan duniya wa ma arsalna fi وما qaryatin أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها Hmm.
إنا بما أرسلتم به كافرون Na'am.
وما أرسلنا في قرية wa ma arsalna fi qaryatin ba mu aiko ba cikin wata alƙarya min nazirin wani mai kargadi illa qala mutarafuha face shugabannin alƙaryar nan sun fada ayru asa'uha su ne shugabanninta almutanaimuna waɗanda suke cikin wadata inna cewa mu kafiruna masu butulcewa muke bima ursultum bihi da abin da aka aiko da shi wa qalu وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا Hmm.
وما نحن بمعذبين waƙalu su mana imtan za ka ji suna cewa na hannu a kasar amwalan wa auladan duk wanda annan mu mun fi shi yawan ƴaƴa mun fi shi yawan dukiya min mana amana mun fi wanda ya imani da Allah da manzon Allah wa ma na hannu bi mu'azzibina kuma suka ce mu ba za a azabtar da mu ba tunda muna da kuɗi muna da ƴaƴa qul rabbi فلئن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون Kol ya Rasulullahi ga ya masu, inna rabbi kaga Ubangiji na dai ya suɗa rizka shi ke yalwata arziki, yi wasi'uhu yana yalwata arziki amma faliman ya sha'o ga wanda ya so ya yalwata ma imtihanan don jaraba imanin shi. Wai ƙadiru kuma yana kwantatawa yulayyiquhu yana kwantata arzikin liman ya sha'u ga wanda ya so ya kuntata ma shi ma ibtila'an dan a jaraba shi zai yi hankuri ko ba yayi walakin na aka saran nasi amma kaga mafi yawan mutane ai ku fare makka ta kafiran makka la ya'lamu na zalika ba su san haka nan ba وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفه Hmm.
إلا من آمن وعمل صالحا وأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون
wa ma amwalukum dukiyarku bata zamo ba wala auladukum ko ko ƴaƴayanku billati tuqarribukum indana ga abin nan da ke kusanto da ku gare mu zulfan kusanci qurban kusanci ai ta qariban shine kusanci illa lakin sani dai mana amana wanda yayi imani da Allah wa amila salihan yayi aiki na kwarai fa ulaika to waɗanda suka yi imani da Allah da aiki na kwarai lahum jaza'ul li'fi suna da sakamako lunki lunki bima amilu na abinda suka aikata ai jaza'ul amal da hasanati shine sakamakon aikin da suka yi kyakkyawa masalan ga misali da asharin in sun yi ɗaya aka ce za a ba su goma fa a kasara ko ko mafi yawa daga goma wahum su fil gurfati suna cikin wani ɗakuna ko wani haske minar jannati na gidan aljanna bima amilu aminuna suna amintattu min al-maut daga barin mutuwa wa gairihi da wani wannan wa fi qira'atin wani karatu ko aka ce al-ghurfati bi ma'ana da jam'i ya zo da ma'ana na tarawa wallazi والذين yas'auna يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب مودرون Na'am. wallazina suka waɗannan yas'auna da suke gaggauta tafiya fi ayatina a cikin ayoyinmu ayal qur'ani shine alqur'ani bil ibdali suna tafi suna bata ayoyin alqur'ani mu'ajizina suna zaton wai za su gajiyar lana gare mu muqaddirina ajazana wai suna kaddara mun gaza ga yi masu azaba wa'annahum cewa su ya hutuna suna ganin za su kubce mana ranar alkiyama to ula'ika masu ɓata ayoyin alƙur'ani muhularuna za a halarto da su fil azabi a cikin azabu jahannama qul قل إن inna rabbi ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه Hmm.
وهو خير الرازقين Na'am.
قل إن ربي Kol ya Rasulullahi ka faɗi, inna rabbi sanade Ubangiji na yansu da rizka yana yalwata arziki wa si'uhu yana yalwata shi liman ya sha'u ga wanda duk ya so ya yalwata ma min ibadihi a cikin bayi ne, imtihanan dan jarabawa. Waya kadiru yana kuntatawa yulayyi lahu yana kuntata arzikin gabawa ba'adal basdi bayan da yana cikin yalwa sai ya dawo cikin rashi amma shi ma liman ya sha'u ga wanda ya so ya jarauta da haka ibtila an dan jarabawa kuma an faqatun min shay'in abinda kuka ciyar na wani abu fil khairi na aikin alheri fa huwa yulifuhu Allah shine zai lullunka muku fa huwa khairur raziqina Allah shine fiyayyen masu azartawa yaqulu ana cewa kullu insanin yarzuqu a ilatahu ai kowane mutum shi ka ce ciyar da talakawa ne ma'ana mutan gidan shi min rizqin lahi daga arzikin Allah yake samu wa ya ba iyali ne wa yau mana wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil mala'ikati a'ula'i iyakum kanu ya'budun wa dhkur ka tuna yawma nahshuruhum ranar da za mu tara su jami'an baki daya ayal mushrikina sune mushrikan nan thumma naqulu sannan mu faɗa lil mala'ikati ga mala'iku aha wala'i iyakum shin waɗannan su ne da ku ya zo bitta haƙiƙi alhamza ta ne a tabbatar da alhamza biyu wa ibdalil ula ya an ko ko ta biyun a mayar da ita ya'i wa isqadi ha ko asar yadda ita kuntum ha wala'i iyakum kanu ya abuduna sun waɗannan su ne suka kasance suna yi muku bauta kalu kalu سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون
قالوا سيسسي سبحانك قلت يا تبت جريك الله تنزيها قلت يا تبت لك جريك أنا الشريكي دقبلا أبوك تاريا أنت ولينا Allah kai ne majibincin lamarinmu min dunihim ba su ba ai la muwala ta bainana wa bainahum babu wata zamantakewa ta jibinta tsakanin mu da su min jihatina ta fuskan mu bal ba haka balal intiqali ya zo dan ciranta kanu sun zamo ya abudu na aljanna suna bauta ma shaidanu a shayaɗi na shi ne shaidanu ayyuti unahum suna bin su fi ibadatihim iyana a cikin bautar da suke yi gare mu akasarum mafi yawan su mu'minuna sun ba da gaskiya bihim da su ay musaddiquna suna masu gafgantawa fi ma yaquluna lahum ga abin da suke faɗi gare su qala ta'ala sai Allah maɗaukaki ya ce, Falyawma la yamliku ba'adukum li ba'adin nafa'an falyawma ba'adukum li ba'adin nafa'an wala dara wa naqulu lil ladzina zalamu zuqu azaban nar allati kuntum biha tukazzibun.
Na'am. Ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce, Fale yau ma yau kam, la ya maluku ba alikum li ba'alin, ai, sashen ku ba ya mallaka wani abu ga sashe, ai, ba'alil ma'abudina sashen ababen bauta ma li ba'alil abidina ga sashen masu bauta, ba su mallakan naf'an amfani shafa'atan shine ba mai ceton wani, wala laran kuma ba mai cutarwa ai ta'aziban babu mai azabtar da wani cikin ku wana qulu muna fada lil ladzina zalamu ga waɗanda suka zalunci kawunan su kafaru suka butulce mu ayoyin Allah zuqu kudandana azaban nari azabar wuta allati kuntum biha tukazzibuna wannan da kuka zama kuna karyatawa da ita can duniya cewa babu ta to yau kudandane ta wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qalu ma هذا إلا رجل يريد أن يصدكم أما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مبترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين
wai za ta tula alaihim ayatuna idan aka karanta musu ayoyinmu alqur'ani shine alqur'an bayyanatin ayoyin da suke tsakar sarari walihatin waɗanda suke tsakar sarari bilisani nabiyina da harshen annabi mu muhammadin shine annabi muhammadu qalu sai su ce ma haza wannan ba kowa bane illa rajulun face wani mutum ne yuridu wai yana nufi ne shi wannan mutumin an ya suddakum ya tsare ku amma kana ya abu da aba'ukum ya raba ku da abin da uwayenku ki- suke bauta ma min al-asnami na gumuka wa qalu sai suka ce ma haza ayal qur'an wannan alqur'anin ba komi bane illa ibkum fashe kiran ƙarya ne kadibun ƙarya ne muftaran wanda aka kirkiro aka jingina shi alallahi ga Allah wa qala allazina kafaru waɗannan da suka yi butulci sun faɗa lil haqqi ga alqur'ani alqur'ani shine alqur'ani lamma ja'ahum yayin da alqur'anin ya zo masu sai suka ce in ma haza wannan qur'anin ba komi bane illa sihirun face sihiri ne mubinun mabayyani bayyinun wanda yake tsakar sarari وما أوتيتم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير
قال تعالى sai Allah madaukakin sarki yace wa ma atainahum min kutubin ai ba mu zai ke musu da wani littafai ba ya darusuna ha da suke karanta ta wa ma arsalna ilaihim qablaka min nazirin ai ba mu aiko wani manzo ba gabanin ka wanda yake gargadi to fa min aina kazzabu ka ta yaya su za su karyata ka wa kazzaba وكذب alladhina min الذين qablihim من قبلهم وما بلغوا مئشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير
وكذب الذين من قبلهم waɗanda suka zo gabanin su sun ƙaryata wa ma balagu ay basu isa ga mi ishara ko shirin ma atainahum abinda muka ba waɗancan ba ay ha wala waɗancan min alquwwati na ƙarfi wa dulul umr da tsawon rayuwa wa kasaratul mali da yawan dukiya fakazzabu rusuli to waɗancan na farkon sun ƙaryata manzanni na waɗanda na aiko ilaihim zuwa gare su to fa kaifa kana nakiri ya ya inkari na zai kasance a nan ai inkari alaihim yin inkari na gare su bil uqubati da saukar da azaba wal ihlaki da kuma halakawa ai huwa waqi'un wannan mai faruwa ne mauki a wurin abkuwashi qul inna ma قل izukum إنما أعزكم بواحدة أن تقوموا لله مثني وفرادي ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يديه عذاب شديد
Ƙul ka faɗa inna ma izukum ni dai ina muku gargadi bi wahidatin da ɗaya hiya ita ce an taqumu lillahi ku tsaya domin Allah ay li ajalihi domin ubangiji masna kuna bibiyu ai isnaini isnaini bibiyu wa furada ko ko ɗaiɗai wahidan wahidan ɗaya bayan ɗaya sun mata tafakkaru sannan kuma ku yi tunani fata'alamu ku fasani ma bi sahibikum muhammadin min jannatin shi wannan dan uwa naku ko abokin tafiyan nan naku annabi muhammadu baya da ciwon hauka zinunin babu hauka tare da annabi muhammadu in ma huwa shi annabi bai zamo ba illa nazirun face mai gargadi ne lakum gare ku baina yadai nan gaba ne ai kawala azabin gabanin sauka azaba shadidin wadda take mai tsanani fil ahirati a ranar karshe in asaitumuhu in kun saba mu umarnin Allah qul قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد na'am qul lahum annabi ka gaya masu ma sa'altukum min ajrin ban tambaye ku ku bani lada ba alal inzari akan gargadin da nake muku na ku zo ku bi Allah wata buligi da isar da manzancin nan wa huwa lakum shi gare ku ai la as'alukum alaihi ajran ba ni roƙon ku ba ni ladar saƙon da na isar in ajariya ai ma sawabiya lada ta bata zamo ba illa alallahi sai tana wajen Allah shi zai biya ni wa huwa shahidun Allah shine mai shaida ala kulli shay'in bisa ga dukkan komai muddali'un Allah shine mai tsinkaya ya alamu sidiki Allah ya san gaskiya na zo muku da ita قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد
Qul ka faɗa ya Rasulullahi inna rabbi kaga ubangiji na ya kazafa bila haqqi shi ke jefa gaskiya ga wanda ya so ayyul qihi yana jefa gaskiyan nan ila anbiya'ihi zuwa ga annabawa ne Allahul guyubi Allah shine ya san abin da ke fake ai ma gaba abin da ya faku an halƙi ga barin halittar shi fi samawati a cikin sammai wal arli da ƙasa qul ya rasulullah ga ya musu kace ja al haqu gaskiya ta zo al islamu shine addinin musulunci wa ma yabdu al ba'ilu a kafirci ba zai bayyana ba yanzu al kufur shine aikin kafirci ko ma idu ko ba za a koma ma aikin kafirci mutun da musulunci ya bayyana ai lam yabqa lahu asarun shi kafirci ba ya da wani gurbi na daraja a bayan ƙasa. Ƙol.
Wani in dalaltu fa ina ma adillu ala nafsi wa inni tadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi innahu sam- innahu sami'un qarib.
Ƙol ka faɗa in lalalato in na ɓace an lahaƙi ga barin gaskiya fa inna ma arillu ala nafsi wannan na ɓace ne don kaina ai ismu lali alaiha zunubin nan na ɓacewa ta yana kaina wa in hitadaitu idan kuma na shiryu to fa bima yuhi ilayya rabbi yana daga abin da ubangiji na yi mini wahayi min alqur'ani na alqur'ani wani hikimata da hikima shine hadisi innahu sami'u Allah shine mai ji liddu'a ga addu'a mai addu'a karibon kuma Allah shine mafi zama kusa da kowa walau tara ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان بعيد من مكان قريب Na'am.
وقالوا آمنا به وأن لهم تناوش من مكان بعيد Na'am. walau tara ya muhammadu ya rasulullahi da za ka ga abin da zai faru iz fazi'u lokacin da za su zo a firgice inda laba'asu lokacin tashi alkiyama la ra'aita amran azima wallahi da ka ga babban al'amari irin yadda kafiri zai tashi a firgice to fala fauta lahum minna Allah ya ce ran nan kan ba su kuce mana ai la ya futuna wallahi ba za su kuce mana ba wa uhizu ana rike sunan makanin daga bagire karibin wanda yake kusa ayal kuburi shine su fito daga kabari su zuwa ya masu bincike wa qalu lokacin zaka ji wai kafirai suna cewa wai amanna bihi ai bi muhammadin yau kan mun yi imani da duk abin da annabi muhammad ya faɗa gaskiya ne awal qur'ani ko ko su ce ai yau mun yi imani da alqur'ani wa anna lahu mutanawushu to yau ya za a yi su ce wai a su jibinci imani ya zo bil wawu ka ce wa anna wa bil hamzatu ko ka ce anna badala ha musayan wawi din nan ai tanawul al imani ya za a yi yau su ce suna tare da imani min makanin daga bagire ba'idin wanda yake manisanci an mahallihi daga bagiren shi in zahon fil ahirati yanzu fa suna cikin lahira ne wa mahalluhu bagiren ko da ake yin imani a duniya daga nan duniya ake imani a mutu da shi wa kad kafaru bi وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وهيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب wa kar kafaru gashi sun yi butulci bihi da shi min qabul tun gabani aifat duniya tun duniya sun butulce mu manzon Allah da alqur'ani wa yakazifuna kuma suna yin jifa ayyar muna suna masu jifa bilgaibi da abin da yake fake min makanin daga wuri ba'idin wanda yake manisanci ai bai ma ga ba ilmuhu anhum ga abin da sanin shi ya faku daga barin su ga yabatan fakuwa ba'idatan wanda take manisanciya hai su kalu lokacin da kafirai suke faɗi fin nabi ga sha'anin annabi suka ce wai sahirun annabi dan sihiri ne sha'iron suka ce annabi mawaki ne kahinun suka ce annabi boka ne wai can a bakinsu wa fil qur'ani game da alqur'ani kuma suka ce sihirun shi alqur'anin sihiri ne shi'irun kuma waka ne kihanatun qur'ani bokanci ne to wahila bainahum wa baina ma yashtahuna yau kam an shiga tsakani da su da abin da suke sha'awa shine minal imani na bayar da gaskiya ai qabulihi yau kam ba a karɓar imanin su kama fa'ila bi ashiya'ihim kama yadda aka aikata ma dangogin can nasu ai ashbahihim waɗanda suka yi kama da su fil kufr a cikin aiki na butulci min qablu tun gabani ai qablahum gabanin zuwan waɗannan kafirai na zamanin annabi innahum cewa su kanu sun kasance fi shakken suna cikin kokonto muribe mai jefa su ai muqi'in mai jefa su sirribati a cikin kokonto ga zuciya lahun gare su fi ma amanu ga abin da suka ce sun ba da gaskiya biyi da shi al'ana yanzu walam ya atadu ba su yi tattali ba bi da la'ilihi da dalilai na imani fi duniya a zaman su na duniya bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi fadir samawati wal ardi ja'ilul malaikatu rusulan uli ajnatin masani wa sulasa wa ruba yazidu fil khalqi ma يشاء إن الله على كل شيء قدير الحمد لله يبود غوديا سن تبتا ga Allah hamida ta'ala nafsuhu bi zalika Allah ya gode ma kanshi da kanshi da cewa alhamdu sai ya ce lillahi kama bayyana kama yadda aka bayyana fi awwal suratin a cikin farkon surar sabai fadir samawati Allah shine ya tsagi sammai wal ardi da kasa halikihima Allah shine ya halarci sammai da kasai ala gairi misalin sabaka ba tare da wani misali da ya gabata ba a ce an kwatanta mushi ga yadda za yi ja'ilul mala'ikati Allah shine ya sanya mala'iku rusulan manzanni ne su mala'ikan nan aka aiko su ilal anbiya zuwa ga annabawa uli ajani hatin ma'abuta fikafiki ne su mala'ikun masana bibiyu wasu lasa ko uku uku wa ruba'a ko ko hudu yazidu Allah yana ƙarawan ma ya shawo abin da ya so fil harki a cikin halitta fil mala'ikatu ga mala'ikun nan wa gairi ha da waninsu inna Allah sanne dai Allah kadirun mai iko ne ala kulli shay'in bisa ga dukkan komi ma yabtahi Allahu lin-nas min rahmatin fala mumsikala wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi وهو العزيز الحكيم ما يفتح الله للناس من رحمة abinda Allah ya buɗi da shi ga mutane na rahamatai ka rizkin tamkar arziki na dukiya waɗarin ko ko arziki na ruwa to fala mumsikalaha ba wanda ya isa ya rike sai kai wa ma yunfik abinda kuma Allah ya rike min zalika daga waɗannan ni'imomi wala mursala lahu babu mai iya baka su min ba'adi bayan Allah ya rike abin shi ai ba'ada imsaki yi bayan ya rike arziki ne to ba mai iya azarta ka wa huwa al-aziz Allah shine mabuwayi al-galib Allah shine marin jayi ala amrihi ga al'amari ne al-hakim Allah shine gwani mai hikima fi fi'ilihi a cikin aikin shi ya ayyuhan nasu udkhulu نعمة الله عليكم هل من خلق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فعني توفقون
يا أيها الناس يا كو متاني أي أهل مكة متانا مكة واذكروا نعمة الله عليكم ku tuna ni'imar da Allah ya yi gare ku bi iskanikum la harama Allah ya zaunar da ku a haramin Makka wa mana ilgarati Allah ya hana a kawo hari an kuma gare ku hal min halikin shin yanzu akwai wani mai halitta gairun lahi ba Allah ba min wannan da kace hal min wannan za'ida ce wa halikin shi ko da kace hal halikin mubtada'un wannan fara magana ne ya zo gairun lahi wani Allah bai raf'i kace gairu wal jar ko kace gairun lahi na atun wannan kama ne la halikin ga mahalarci lafzan wajen lafazi wa mahallan da kawo bagire wa habarul mubtada da labarin mubtada ya rizqukum Allah shine ke azarta ku minas sama'i daga sararin sama almadara ya ba ku ruwa wa minal arli yana azarta ku a ƙasa annabata ya ba ku tsururuwa wal istifhamu istifhami anan ya zo littakariri dan tabbatar da cewa Allah duk shi ke halitta waɗannan abubuwa ayla halika babu wani mai halitta razika ba mai azartawa gairuhu wani Allah ba Allah ba la ilaha ba abin bauta ma da gaske illa huwa sai dai Allah to fa anna tufakuna ta yaya kuke juyawa aibin aina tasarrafuna dan menene kuke juyawa an tauhidihi daga barin kadaita Allah ma a iqrarikum tare da kun yi furuci da cewa da annahu la haliku shine mai halitta arrazu kuma shine mai azartawa to dan me za ku kin bi ne wa in yukazzibuka faqad kuzzibat rusulun min qablik wa ila allahi turja'ul umur wa in yukazzibuka ya muhammadu ya rasulullahi in kafiran makka sun karyata ka fi maji'ika a cikin zuwanka da kai musu bit tauhidi da azo a kadaita Allah wala ba'asi kaggaya musu za a yi tashin alkiyama wala hisabi kuma za a hisabi ranar alkiyaman nan wala iqabi za a yi azaba ga wanda ya cancanci a yi mashi azaba faqad kuzibat rusulun min qablika to in sun karyata ka kada ka damu annabawan da suka zo gabanin ka su ma mutanen su sun karyata su fi zalika a cikin cewa a zo a bi Allah to fasabir ya rasulullahi zai kai hakuri kama sabaru kamar yadda sauran yan uwanka annabawa suka yi hakuri haƙuri wa ilallahi turja'ul umur kai haƙuri duka al'amura mu ko musu dai za a koma ga Allah ne fil ahirati ranar ƙarshe fa yajazal mukazzibina a ran nan za a saka ma masu ƙaryatawa wayan surul mursalina a ran nan Allah zai taimaki manzanni ne ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqqun فلا يغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يا أيها الناس يا كو متاني إن وعد الله بالبعث وغيره حقا القول أن الله دين ذا أيتاشا القيامة دوان ونن to duk alƙawarin Allah dai gaskiya ne to fala ta gwarrannakum alhayatud dunya kada ku yadda rayuwar duniya ta ruda ku adal imani daga barin bayar da gaskiya bi zalika da wannan alƙawali na Allah wala yagarrannakum billahi al-garuru kada ku yadda mai rudi ya ruda ku ya raba ku da Allah fi hilmihi saboda tsananin hakuri irin na Allah wa imhalihi da jinkirin azaba irin yadda ubangiji yake yi wane ne garuru din nan aka ce a shaidan kada ku yadda shaidan ya rude ku inna shaidana inna shaidana lakum aduwwun fattakizuhu aduwa inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir na'am inna shaidana kaga dai shi shaidan aduwwan lakum shaidan wallahi makiyanku ne fattahizuhu aduwwan kuma ku rike shaidan matsayin makiyi bida'atin lahi ku zo ku bi Allah wala tudi'uhu kada ku bi rurin shedan inna ma yad'u hizbahu shi shedan yana kiran jama'a shi ay atba'uhu masu bin shi fil kufri a cikin butulce ma Allah li yakunu domin su zamo min ashabi sa'iri daga ma'abuta shiga wuta sa'ira ayan nar shadidati ita ce wuta wadda take mai tsananin zafi ita ake ce masa ira allazina kafaru allazina kafaru lahum azabun shadid wallazina amanu wa amilu salihati lahum maghfiratun wa ajrun kabir allazina kafaru waɗannan da suka kafirce mu Allah lahum azabun shadidun akwai azaba mai tsanani akan su ranar alkiyama wallazina amanu su ko waɗanda suka yi imani da Allah wa amilu salihati suka yi aiki na kwarai lahum magfaratun su kuma za su game da gafara Allah ranar alkiyama wa ajarun za su samu lada kabirun wadda take babba haza bayanun wannan bayani ne malin muwafiqi shaydani ga abin da zai faru da masu bin shaydan wa malin halifihi da kuma abin da zai samu zai faru ga waɗanda suka saba ma shaidan wa nazala wannan aya ta sauka ita kuma fi abi jahalin ga abu jahalin wa gairihi da wani abu jahil afa man zuyyina afa lahu man zuyyina lahu su'u amalihi fari'ahu hasana fa inna allaha yudillu man yasha wa yahdi man yasha fala tadhhabu nafsuka alayhim hasaratin inna allaha alimun bima yasna'un Na'am. afa man zuyyina lahu su'u amalihi shin yana ga wannan da aka kawata mashi mummunan aikin shi bitamwihi da boyewa fara'ahu hasanan sai ya ga mummunan aikin wai shine mai kyau man wannan man mubtada'un mubtada ne habaru labarin shi kaman hadahu Allahu shi wanda Allah ya batar yana zama kamar wanda Allah ya shiryar la ba su zama ɗaya har abada dalla alai ya shirya bisa ga wannan fa inna allaha kaga ubangiji Allah yurillu man yasha'u shi ke batar da wanda ya so waya hadi man yasha'u ya shiryar da wanda ya so to fala tazahaba nafsaka alaihim kada ka tafi da kanka ga su waɗancan batattu alalan wazayyin lahum ga waɗanda aka ƙawata masu aikinsu su ne su abi jihar ɗin nan hasaratin annabi kada ka shiga damuwa bigiti mamika wai saboda damuwar da annabi ke yi Allah yi minu cewa su abu jahil ba su bayar da gaskiya da Allah ba to annabi kada abin ya dame ka haka Allah ya shirya musu inna Allah tunda dai Allah alimun masani ne bi ma ya sana'u na ga abin da kuke aikatawa fayu jazihim kuma zai sakanka musu alaihi ga irin aikin da sun kai wallahi والله الذي أرسل رياها فتزيل سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأهينا به الأرض بعد موتها كذلك نشور والله الذي أرسل رياها wallahu ubangiji Allah al- allazi arsala riyaha shine wanda yake aiko da iska wa fi qira'atin ar-riha fatasiru sahaban sai ta motsar da girgije al-mulari'u ya zo da fi'ilai mulari'i anan li hikayatil halil maliyati saboda hikaya na hali wadda ta shude ai to zai ijuhu tana motsar da shi fasuqnahu sai mu shayar da shi fihi iltifatun akwai waiwaye a nan ana lagayyabata daga barin fakuwa a koma hada ba ila baladin sai mu kora hadarin nan zuwa ga gari mai yikan wanda yake mataccen gari ya zo bi tashdid wa tafifi la na bata biha garin da babu tsiro a wayan fa hayena bihil arla sai mu raya ƙasa da samun wannan ruwa minal baladi daga wannan gari ba da mautiha bayan ƙasar garin ta bushe ayyubsu ha bayan bushewarta sai ga ruwa ai an batana bihi zar'a sai mu tsirar da abin noma a garin wal kala'a da makiyaya ta dabbobi kazalikan nushuru to haka nan tashi yake ayyul ba'su shine tashi wal ihya'u da rayawa man kana yuridu al من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يسعد الكلم طيب والأمل صالح يرفع والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور من كان يريد العزة من كان يريد العزة man kana yuridu al-izzata to duk wanda ke nufin wani girma to fa lillahi al-izzatu girma dai ya tabbata ga Allah jami'an baki daya shi dai adda girma ai fi duniya anan duniya wal akhirati da ranar karshe fala tunalu minhu ba fa mai samun girma wajen Allah illa bi da'atihi sai ya zo ya yi ma Allah biyayya to fal yadahu duk mai son girma ya ga Allah ilaihi yas'adul kalimu tayyib ai kalma mai tsalki gare shi take hawa ya alamu Allah ya san haka nan wa huwa ita ce kalmar mai tsalki la ilaha illallah kace ba wani abin bauta ma da gaske wani hawa ko ko abin da ya kama da la ilaha illallah kamar sabaqiyatu salihatu wal amalu salihu aiki na kwarai ya rafa'uhu Allah na karɓar aiki na kwarai ai ya qabaluhu Allah na karɓar aiki na kwarai yan anyi wallazina yamkuruna al makarati sayyiati waɗannan da suke makirci mummunan makirci bin nabi ga manzon Allah fi darin na da wata a gidan nan na ganawa min taqayidihi inda suka ce wai a daura manzon Allah aw qatalihi ko a kashe shi kowa ya huta aw ikhrajihi ko a fitar da shi da garin Makka dan a zauna lafiya kama zukira kamar yadda aka aka ambaci kissa fil anfali a cikin suratul anfali to waɗanda suka yi wannan maganganu Allah ya ce lahum azabun shadidun akwai azaba mai tsanani a kansu wa makaru ulaika kaga makircin waɗannan da suke ma annabi makirci huwa ya buru wannan makircin shine ya halakar da su ai ya haliku wannan makircin shi ya halakar da su daga baryan Allah wallahi wa والله halakakum خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا Hmm.
وما تعمل من أنثى ولا تدع إلا بإلمه وما يؤمر من مؤمر ولا ينقص من أمره إلا في كتابه إن ذلك على الله يسير wallahu halakakum Allah shi ne ya halice ku min turabin daga turbaya bi halki abikum adama ya halici babanku annabi adamu daga turbaya ne minhu daga gare shi summa min nutfatin kuma aka halice ku daga inzali aymaniyin shine inzali bi halki zuriyatihi an halici zuri'ar annabi adamu min ha daga fitar inzalin nan summa ja'alakum sannan Allah ya sanya ku azwajan dangogi zukuran aka yi wasu maza wa inasan aka yi wasu mata wa mata min unsa mace ba ta ɗauka ciki wala ta la'u ba ta haifa cikin nan illa bi ilmihi sai da sanin Allah halin wannan hali ne ai ma'alumatan ma'alumatan wadda take a bisani lahu ga ubangiji Allah wa ma yu'ammaru min mu'ammarin shi mai tsawon rai ba ya tsawon rai ai ma ya zadu ba ya dadawa fi umurin dawil fi umur dawil al umri a cikin tsawon mai tsawon rai wala yanqusu kuma ba ya tauyewa min umri daga rayuwar nan tashi ai zalikal mu'ammari shi wancan mai tsawon rayuwar aw mu'ammarin ahara ko ko wani mai tsawon rayuwa bayan na farko illa fi kitabin duk wanda ka gani dai abin yana cin cikin littafi wallahu mahfuz yana cikin lauhul mahfuz ba ka karawa ba ka ragewa in lokaci yayi inna zalika sanadiya wannan abu yasirun abu ne mai sauki alallahi ga Allah hayyinun abu ne wanda yake mai sauki ga Allah wama وما yasirun يسر baharan البهران هذا أغب فرات سائغ شرابه وهذا منه أجاج ومن كل تأكلون لهما طريا وتستخرجون هلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواكر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وما يستوي البحر wama yasawil baharani koguna biyu ba su daidaituwa haza azbun faratun wannan yana da tsananin daɗin ruwa ai shadidul uzubati yana mai ɗan tsananin daɗi sa'igun yana mai koyarwa ga sharabuhu abin shan shi ai shurbuhu wajen shan shi wa haza shi ko wannan ɗaya gulbin milhon ka ce kamar gishiri ne ujajon wanda yake mai tsananin kaifi ai shadidul muluhati mai tsananin zartsi wa min kullin minhuma ai daga kowanne daga mai dadin da wancin mai gishirin ta kuluna lahaman dariyan kuna cin nama wanda yake mai dadi huwa simaku shine kifi wata staharjuna kuma kuna fitarwa min al-milhi daga gishirin nan wakila aka ce minhuma a a daga duka biyun da mai ruwan zarfi da mai ruwan dadi hiliyatan kuna fitar da kayan ado talbasuna ha da kuke daurawa ai hiya lu'lu'u shine lu'lu'u wal marjanu da marjani watara ayatu busurul fulka kana ganin jirage as-sufuna shine jirage na ruwa fihi a cikin shi fi kullum minhuma a cikin kowanne daga kogin daɗi da kogin zarfi mawahira za ka ga jirage ta muhurul ma'a tana keta ruwa ai ta shukuhu tana keta ruwa ita jirgin nan da jaryaha da irin gudun da take yi fiye a cikin ruwan nan muqbilatan lokacin da ta fuskanto wa mudbiratan da lokacin da ta bada baya biriyan wahidatan da irin iska daya litaftagu domin ku yi nema ta ɗalubu ku yi nema min falalihi ta'ala daga falalar Allah maɗaukakin sarki bit tijarati da yin fatauci a cikin kogunan nan wala allakum ko cewa ku tashkuruna Allah za ku gode ma Allah ala zalika bisa ga wannan ni'imomi da ya maku yulijin laila fil nahari wa yulijin nahara fil layl wa sukhara shamsa wal qamar kullun yajri li ajalin musamma zalikum Allahu rabbukum lahul mulk والذين تدعون من دونه ما يملكون من كدمير
yuliji rihilillahu laila Allah yana shigar da dare fil nahari a cikin rana fa yazidu sai ya karu wa yulijin nahara kuma yana shigar da rana ayyudihiluhu yana shigar da rana fil laila a cikin dare fa yazidu shi ma daren sai ya karu wa sakhara shamsa Allah ya hore rana wal qamara da wata kullun kowanne minhuma daga rana da watan nan ya jari yana gudana ne fi falakihi a cikin falaken shi li ajalin zuwa lokaci musamman wanda yake abin ambato ai yawmul qiyamati shine ranar alqiyama zalikumullahu rabbukum wannan Allah shine ubangijinku lahul mulku mulki na Allah ne wallazina tad'una waɗannan da kuke bauta ma ta abuduna kuke bauta musu min dunihi ba Allah ba ai gairihi wannan Allah wa humul asnam su ne gumakan da kuke mabauta ma ya mulku na men kiɗimirin ba su mallakar daidai da fatar dabino ai lafafatin nawati shine fatar dabino inta da uhum inta da uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wala yanbi'uka mithlu qabir
wa in ta da'uhum idan kun kira gumu kan naku la ya sama'u du'a'ukum ba su jin kiran walau sami'u kaddara da za su ji farlan yanke mastajabu lakum ai ba za su iya amsa muku ba ai ma ajabu ko ba za su iya amsa muku ba wa yawmal qiyamati ranar alkiyama yan an zo ya kafu bi shirkikum za ku butulce ma tarayyar da kun kai bi ishrakikum iyahu ma'allahi a inda kuke hada su da Allah ay yatabarrauna minkum su gumu kan za su yi bara'a da gare ku su ce ba su suka ce ku bi su ba wa min ibadatukum iyahum kuma ibadar da kuke musu ba su suka ce ku yi ba ku yi ba su yi ba wala yunabbi'uka ba fa wanda zai baka labari na hakika bi ahwalid daraini da halin duniya da na lahira misul habirin ba mai baka labari kamar Allah alimin Allah shine masani wa huwa Allah ta'ala Allah shine madaukakin sarki shi ya san labarin duniya da na lahira